نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي وتنبير hijira 1446 daidai da ranar tara a watan 11 miladiya 2024 alkhairar da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mushi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banu fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu zukhruf tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na 22 yau za mu tashi aya na 23 zuwa abinda allah maɗaukin sarki ya so jiya kafin mu zo nan mun yi ishara da ayoyin da mushrikai suke kafa hujja da su cewa ba dan Allah ya so ba da ba su bauta wa mala'iku ba daga ƙarshe dai abinda suka bayyana cewa mu dai muna koyi da iyayenmu ne da kakanni kuma mun kafurcewa abun da ka zo da shi Allah ya ce da annabinsa قل كتيد سوء أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم شن يزو koda ni na zo muku da abin da ya fi shiriwa ya fi zama daidai da abin da iyayenku suke a kai ba za ku bar na iyaye da kakanni ku rikinawa ba kali suka ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu dai fa mun kafirciwa abin da aka aiko ku da shi mu da ba mu imani ba wannan aya a cikinta akwai zargi game da takalidanci wasu akwai tibai akwai takalidanci akwai mutabi akwai muqallid muqallid shine wanda zai bi ka ko akan ba daidai kake ba wannan takalidanci amma ittibai shine ana bin ka bisa hujja a bisa dalili to ka zama muttabi'i kar ka zama muqallidi duk wanda kai yadda da shi in aka zo a maraba ya dauna shi ya bar na manzon Allah to bi na manzon Allah ka ajiye shi to wannan shine ittibai amma ba a bin mutum in ya saki abin da ba addini ba shi yasa Allah yake cewa kulka ce da su ko kuma kala yace awalau ji'tukum shin koda na zo muku bi ahda mimma wajadtum alayhi aba da abun da yake yafi na iyayen ku zama daidai kada suka ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu dai mun kafirce abin da aka yi ku da shi to an dade ana jahin ja sun ki imani sun kafirce Allah ya ce fantaqamna minhum sai muka kama su kamu na halakarwa kamu na yin azabu la ce fanzur kaifa kana aqibatul mukaththibin kai mai sauraro da duba ka duba ka ga yadda karshen masu karyata annabawa ya zama wannan shine sunna ta Allah babu wani mutumin banza da ya kyakkyawan karshe babu shi duk wanda ka ga ya kama hanya ta rashin gaskiya ba a kyakkyawan karshe da mugun aiki duk wanda yake mugun aiki ba zai kyakkyawan karshe sai dai ya tuba Allah ka sa mu zama masu aikata aikin da Allah ya kasu. Sai Allah ya zo yana ba mu labarin annabi Ibrahim shugaban masu tauhidi babansu. Allah yake siffanta mana yadda ya yi da mutanensa. A banza aka kawo wannan kisa a'a in kawo ta ne don mu ma mu yi koyi da shi ta ɓangaren tauhidi cewa akan Allah za ka iya rabuwa da kowa kamar yadda shi ma ya yi shi sa Allah ya ce ka ba su labari shi ne wa in ai wadko ka ba su labari ya kai rasulallah yayin da ƙala ibrahimu li abihi yadda annabi ibrahim ya ce ma babansa wa qaumihi da mutanansa shine azara baban annabi ibrahim haka dai qur'ani ya faɗa Allah ce wa idh qala ibrahim li abihi adara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin Allah ce ka ba su labari lokacin da annabi ibrahim ya ce da babansa azara yanzu ku za ku rike gumaka a matsayin allula ni dai ina gani da kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyaniya gumki bai cancanta ya zama abin bauta ba allan da ya yi mutum shi ya kamata ya zama abin bauta shi yasa na Allah yake ba mu labari a wannan sura wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi yayin da annabi ibrahim ya ce da babansa da kuma mutanansa innani bara'un mimma ta'budun lalle ni fa na barranta game da abun nan da kuke bauta ba wanda ba Allah ba to haka ya kamata mutane su kasance huwa imamul hunafa annabi ibrahim shine limamin masu komawa ga Allah masu kadaita bauta su ga Allah har wani guri Allah yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim ko dai al'umman manzon Allah kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku game da annabi ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi id qalu liqaumihim yayin da suka ce da mutanansu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mu dai mun barranta daga gare ku da kuma kuma kan da kuke bautawa kuma bayan Allah to kuma kar ku dauka ɗan kadan kuke matukar kuna kan gaskiya ko mi yawan mutane ku kyale su ku bi gaskiya kun ga yanzu zamanin nan sai ana rudar mutane da taro mai yawa ce kaga yawan mako ko mi yawa in dai ba kan daidai bane bai da wani amfani kamar yawan kumfan teku ne da a baka buhu ɗari biyar na kumfan teku wala a baka ɗan biya wata guda ɗaya ya fi maka ko ba ka bane to haka ne ka ku damu da yawan taro ku damu da daidai shi ne illallabi faɗani ya ce shi annabi wani ce illallabi faɗani sai dai allan nan da ya ƙaga halitta ta wanda ya samar da nisar da babu ne to shi zai rike fa innahu sayhadini shi zai datar da ni akan hanya ta daidai shi zai waffaqar da ni to haka ake so mutum ya zama na hmm ya wannan na'am yana magana ya ce akwai wasu da ke cewa annabi ibrahim babansa ba azar ba ne ko malamai na tafsiri akwai masu yana maganganu da dama to mu a ka'ida kamar yadda take a wurin malaman tafsiri duk abun da ba lalura ba ne musan shi ba mu da bukatar musan shi duk wani abu da allah bai ambata mun sai mun san shi ba ko mun san shi ba baya damu to dan a raba kai ga wahala shi Allah mi ya ce sai a aiki da nassi Allah ya ce wa idh qala ibrahim li abihi sai Allah ce a zarko to kawai a tsaya ne akwai maganganu da yawa kamar yadda ka ambata to ba mu son mu shiga wannan maganganu ne sai mu takaita inda Allah ya takaita mu sai mu huta ma wannan maganganu tabba ku su insha Allah Allah ya samu dace kun san mun tare akan wata ka'ida a tafsirin da muke wannan ce mun gina tafsirin ne akan takaita bayanai ko ba gaba ne na ɗaya kenan sanan na biyu mun kawo ƙa'idoji da dama cewa matuƙar ga abun da ya takaitu a ƙur'ani wanda shi zai amfanar da mu sauran abubuwa sai mu kawo da kai ba mu kawo su idan ba komai ba ne sai mun san Allah tausaya mu sai Allah ya ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan sai annabi Ibrahim ya sanya wannan kalmar da ya kaɗaito akan ta zamo kalma wanzazzuwa ita ce kalmar la ilaha illallah mun gane ko to kamar yaya aka ya sanya wannan kalma ta zamo ta wanzu tun daga zamanin shi har yanzu malamai suka ce nan ja'ala bai ma'ana sayyara saboda mi ta'addat li maf'ulain wa ja'alaha kalimatan kuma baqiyatan kun gane misali ko to malamai suka ce abin da yasa kalmar nan ta la ilaha illallah tun daga bakin annabi Ibrahim ta wanzu har a yanzu tana aiki saboda su annabawa da mutanen kirki duka suna yin wasicci da la ilaha illallah ga ‘ya'yansu tun kafin su mutu. Da Allah yake cewa, wa wasa biha Ibrahimu banihi, ita wannan kalma ta la ilaha illallah, annabi Ibrahim ya yi wasiccinta ga ‘ya'yansa wa Yaƙub, shi ma annabi Yaƙub ya yi wasiccinta ga ‘ya'yansa ya ce ya banihi, ya ku ‘ya'yana inna Allah mustafa da kuma dini. Allah ya zaba muku addini fala tamutun illa wa antum muslimun yanzu su sun ji abin kwarai da baban sai musu wasicci sun ga amfani shi suna yadda wasu mu ƴaƴan su wasicci na addini ba ba su yadda to har mu ma yanzu kowa kokarin yake ga dan sa yana kan turbata addini kaga wannan kalma tana wanzuwa har illa masha Allah yasa Allah ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi sai ya sanya wannan kalma ta la ilaha illa shine kalmar tauhid ta zama wanzajiya a bayansa bayan ya mutu ya bar duniya la'allahum yarji'un dan fatan su dawo zuwa ga Allah su mushrikai wanda suka yi shirka da masu sabon Allah su bar wannan su dawo su rike kalmar tauhidi su yi aiki da ita kamar yadda Allah ya warne Allah yake cewa bal matta'tu haula naji yadda wa'annan mutane dan dadi na duniya ban yi gaugawar halakar da su ba so ake magana da su anan mana mushrikai wanda suke karyata manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ban yi musu gaugawa ba sada suke karyatawa ban yi gaugawar halakar da su ba mun gane ko na ɗan jiyar da su ne daɗi na duniya wa a ba a da iyayensu hatta ja a humul haƙ har sai da gaskiya ta zo musu ma'ana har zuwa alƙur'ani kenan su larabawa waɗanda suka yi zamani da manzon Allah Allah ya ce ban gaggwata halakar da su iyayensu ma da suka gabata ba mu halakar da su da azaba ba sai da manzon Allah ya zo musu da alƙur'ani sun ka karyata kun fahimci hausa wa rasulun mubin da kuma manzo mai bayyana gaskiya mabayyani shine wanda yake musu bayanin abin da Allah ya aiko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walamma ja'ahumul haqq yayin da gaskiya ta zo mu shine alqur'ani qalu hadha sihr so da ce ai wannan sihiri ne kawai wa inna bihi kafirun mu mun kafirci ma wannan alkur'ani da aka zo da shi mun kafirci waƙalu sai suka ce ana magana da kafiran makka wannan magana su ce a lokacinsu waƙalu allah ce sai suka ce wa junansu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin ai wannan alqur'ani da akan wani mutum ne an ka saukar da shi min alqaryatayn daga cikin garuruwa guda biyu azim mutumin da yake yana da girma da daraja mana ba manzo Allah bane ya kamata a saukan ma da alkur'ani ai cikin makka akwai gari biyu cikin gari biyun nan akwai mutane biyu waɗanda inda cancanta ne na a saukar da alkur'ani su ya kamata a saukan ma da alkur'ani ba wanga maraya talaka ba kun gane misali ko laula nuzila hadha alqur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim inda an saukar da wannan alƙur'ani ko kenan sai ya zama an yi takadimin jarewar majrur ne ba ko kula da kyau na larabci ai laula nusila hadha alqur'ani ala rajulin azimin min alqaryatayn kenan ko da a ce akwai wani mutum mai girma cikin wasu garuruwa guda biyu akwai wasu mazaje cikin biyun nan da ɗayan su ne an ka saukan ma da alqur'ani ba manzon Allah ba malamai suka ce daga ciki akwai imamu ikrima sai ce ƙaryatai ne ana nufin makka da ɗa'if kare suka ce ai cikin garin makka da ɗa'ifa akwai wasu mutane biyu da allah ya zaɓi guda cikinsu ya saukan mai da ƙur'ani to da za su bi shi don cikin biyun nan gudansu ya kamata ya zama annabi ba wanga ba shi wanga zamu Allah ka gane ba kun da ji abin mamaki ko to rajulainin nan malamai suka fassara su da cewa shi na makkan shine walid bin mughira shi kuma na ta'if shine urwat bin mas'ud al-thaqafi suka ce inda ɗayan mu gani an ka san kamma da qur'ani to da da yayi amma inda ba su ne mutum mu imani Allah ya kare mu kun ga abin da za mu tuna ko kenan Allah subhanahu wata'ala shine ya san abin da ya dace ya saukar da shi inda ya dace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ne ya san inda ya dace ya sanya manzancin sa shi yasa inda ya dace shine gurin manzon Allah amma sai suna ganin Allah bai iya zabi ba dan na Allah zai ba manzon Allah annabta gawa na gawa ne ai yanzu ko a gari wasu sai suna ganin mummuna addani suwa ne mummun ka gaji gari mu an da kaza mu an da kaza yanzu da wani ya zo ya daga ya sama to su za su fara faɗa da shi shi wasan shi dan wana dan mi zai kaza in ma ya wuce za a ce mu mun san ban kowa ta kun san ban kowa ko ba haka ba Allah ya kare mu Allah yake ce Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah da yake zaben manzanni daga cikin mutane haka daga cikin mala'iku da haka ku bari duk abin da kun ga Allah ya shine daidai Allah yake cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne za su zo suna rarraba rahmar Allah shine annabta yanzu su ne za su ce mana wane ne ya kamata mu sauka ma annabta su ne sun san wanda ya kamata mu mu sani ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum Allah ce mu ko saboda adalci irin namu mu muka rarraba abin da za su rayu da shi a tsakanin mutane kowane mutum Allah ya ce mu muka raba muka ce kai ga naka wanda ya dace da kai kai ga naka wanda ya dace da kai abincin mun gane ga yadda ya dace da kowa sai kuma annabta ce za ku ce mana ba ta dace ba bisa da muka fifito wasu daga cikin ku ku ce a'a a fifita su wannan nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum Allah ya ce mu ne fa mu inda muka raba abinda suke rayuwa da shine arzikin su fil hayati dunya a wannan rayuwa duniya kun ji dai kenan dan Allah ya tambaye mu arzikin mutane duka dai ne yadda arziki ba dai bane matsayi ma ba dai bane shi yasa Allah ya ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin sannan muka dauka wasu su akan wasu da wani matakai na matsayi wasu sun fi wasu matsayi a duniya har duniyar nan ta kare haka ne wani bai ke daraja wani har duniya ta kare haka ne tsari na Allah to menene hikima ga wannan nisa mutane ba su da ɗaya ba abin da ya sa ba zan ɗaya ba hikima ta Allah sai Allah ya faɗi ɗaya daga cikin hikimomin da ba adadi sai ce li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan sashen su su riki sashe abun sakawa aiki sukhriyan anan ba izgilanci ake nufi ba abinda ake nufi da sukuriyan anan shine istikhdami dan sashe su rinka amfani da sashe su rinka sasu aiki an fahimci hausa shine istikhdam ay ne yastakhdima ba'dhum ba'da dan sashe su rinka sanya sashe aiki kana sukuriyan ay istikhdam ma'ana sa juna aiki kullu da kyau ku gani me kudi bai sai da talaka ni mai kuɗi kai mai kuɗi me za ka nuna mai gida ko mota riga ko ma'aikata jari ko mina ba abin da za ka nuna amma sai Allah ya hore mai kuɗi talaka zai zo shi aiki yana zaune shi ko talaka ya samu abin da ya ciyar da iyalin shi kenan inda kowa mai kuɗi ne an samu matsala haka ma inda kowa talaka ne an samu matsala cikin mutane wannan magini ne wannan mai aikin hanya ne wannan mai sharan masallaci ne wannan mai tukan mutane in ana son a taido su dole ne a nemi direba in ba haka ba tahiyar nan ta fasa in ana son a gina gida dole ne a nemi magini in ba haka ba a kwana da rana in dushar ta cika in ana son a kwashe dole a nemo mai kwasar dushar alacin mun rarraba aikin ne don kowa ya amfana da mu wata ministiyar dush ta cika ko da an kakwadar sun fara hitowa sai an ka nemo mai kwasar kashi an zo duka mai ya kwashe kwastin ana ta wada sai da sun ka cika tsab sai ce bai kwashe ya in kwaye sako shi kuka kwashe shi kowa ya koma gehe aka zo ana ba shi hankuli ana lallaba shi ana lallaba shi da kamar kwai haka aka lallaba shi ya shiga ya kwashe aka biya shi ya yi gaba in shi ma irin su ne dushi din nan yana kwasuwa kowar Allah da hikimarsa ka taba yarda ka rena inda Allah ya aje ka sai ka wahala Allah bai yi ka banza ba wallahi ka taba rena wani dan kana da matsayi bai da shi wallahi baka yi shi saboda akwai wani bukata da yake ma mutanen duniya kai baka iya yin shi dole ya ce kun ji hikimar da ya samu mu yi kuɗai ba muka fifita sashi akan sashi don sashi su amfani da sashi don sashi su sha juna aiki ba wanda ba a ba wanda ba wanda ba a sawa aiki ba wanda ya ishi kan shi yanzu dai a ce ka samu matsayi ka zan president ko yanzu president din ka samu in bai da waɗanda za su zo su mai gadi mulkin na daɗi in bai da waɗanda zai ce kai je jiha kaza ka zama gwamna kai je jiha kaza ka kula da kaza kai je jiha ka in kwace ya kiya bai ta shi ya shi wannan aiki dai ashe shi ma yana da buƙatar mutane kinan duniya ba wanda bai da buƙata kinan kan mutum ya taɓa rena matsayin da Allah ya masa Allah ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un amma kai dan adam wanda ka samu karamin matsayi a ganin ka kai ba kun gane misali a ganinka amma shi Allah ya san ba karamin matsayi ya baka ba amma in har kana ganin ma kai karamin matsayi ne ka samu misali ce ayi ma bashara wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da yayi tanaji a lahira shine aljanna ta fi alkhairi game da dukkan abin da mutane suke tarawa a nan duniya wannan duniya ba komai bace manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yakhruj duniya in an hada ta da lahira in za a yi mukarana misalin duniya da lahira bai wuce abinda ɗayan ku zai sa hannu cikin teku in ka ciro hannunka ruwan da hannunka ya rage ma teku to duniya ba ta kai kamar haka ba in za a haɗa ta da lahira ina duniya wata ba ce? duniya ba komai ba ce wata rana mazo sallallahu alaihi wasallama ya shigo kasuwa ana tare da shi sahabbai an ne rago ana tai ana da shaɗi an shigo kasuwa da ya zo sai ya wuce ƙaramin ɗan tayi ɗan tayi akuya ɗan ƙarami ya mutu a kan hanya a gefen hanya sai ya tsaya ce ka ina mai sayan wannan dala mai sayi ya bani dirhami da in sai da mai shi sai suka ce hawa maza Allah abinda wanga ko shi na da rai ma mi za a yi da shi inda bai da wata daraja ba ma ya mutu sai ce musu to wallahi duniya ba ta kai darajar wannan abin ba a gurin Allah ba komai ba ce da haka kakku zo kuna tawa da kanku akan duniya cewa ba ku samu kaza ba ku samu kaza duniya ba komai ba ce shi yasa sai manzo Allah yake bayyana cewa ad-dunya sijilul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ne na mu'mini an jannace ta kafiri kina duk yadda kaga kana cikin waje a duniya ai dan gidan yari bai da yanci bai da yanci in ka tai kai sata a ce Allah ya hana in ka tai ka shagiya a ce Allah ya hana in ka tai kai rawa a ce Allah ya hana in ka tai kai ka a ce Allah ya hana akwai sakewa babu sakewa kana kwana asubahi an ka kira sallah ka ki tashi a ce kai rage in azhar kai ka kira shagon ka tai sallah a ce kai rage haka dan adam yake mumini shi dai duniya bai da sakiya kawai ka bi Allah in ka zo lahara sai ka huta shi yasa babban jarrabawa a duniya za a ce huffatil jannatu bil makari wa huffatil nar bil shahawat duk abin da rai bai so a duniya sai aka ce shi zai kai ka aljanna amma duk abin da rai ka so sai aka ce in ka bi shi wata zai kai ka haka duniya abin da ya fi mu yi kokari mu bi Allah shi dai an magani amma wala duk abin da za ka tara in ka mutu duniya ba ka sanin duniya aikin banza ce sai abu bai sun ba sai ka mutu ko ya mutu wanda zai gani na hakika wanda zai ga ya samu ilmul yaqin ya ga haqqul yaqin shine wanda ya mutu kai kuma zaka ga ilmul yaqin manzo Allah ya ce yatba'ul mayyit talata mutum in ya mutu abu ke bin shi maluhu wa amaluhu wa ahluhu fayarju maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu mutum in ya mutu abu uku za su ce da shi dukiya za ta raka ka a nemi mota motar ka ta hawa ma ba ya ta saka ciki sai a nemi wata tsohon mota a saka iyalanka su zo in an zo kabari kaɗai za a sa in an tashi tahowa kun sai inda za ku gane duniya aikin banza ne in ka yi kowa kuɗi wallahi kwandala ba a sama cikin kabarin daga farin kyallan nan sai farin kyallan yadda ka zo haka za ka koma da Allah ba kai gani na hakika ba ka gani kai kuma da annan kana ta hada hadama akan abin duniya bai ishe ka ba wannan nan ma da kake gani ya ishe shi to da yadda bai da komai ba dala me za ka zo kana ta hada kanka amma yanzu mun sai ga mutum yana ta ganin gari ya zahi wala wani yana da jari ya yi miliyan guda ko miliyan biyu amma kullum da yana ganin yaushe zai kai wani yaushe zai kai wani ina za mu je da Allah jin duk abin da ka samu duniya ka ce alhamdulillah ya isa ya isa Allah madaukin sarki ka tausaya mana shi yasa manzo Allah ya ce ranar alkiyama za a zo da wanda ya yi kowa jin daɗi a duniya duk wanda duniya in an kaɗa duniya kaf wanda ya yi kowa jin daɗi a duniya in dai bai bi Allah ba da an zo da shi sai Allah ya ce a tsoma shi cikin wuta ana tsoma sai a hito da shi a ce da Allah duniya ka taba jin daɗi sai ce wallahi tallahi shi bai taba jin daɗi ba rayuwar shi wanda nan duniya ya hita da ƙyar ba komai da ya zo aka tsoma shi aljanna sai Allah ya ce a hito da shi a tambaye shi ka taba shan wahala a duniya sai ce shi wallahi bai taba shan wahala a duniya ba an manta kenan me ya kamata mu tufa da tashi akan shi abin da ya kamata mu tufa da tashi akan shi shine duniya kai jama'a wallahi ba dan Allah yana son mu ba da babu talaka a duniya kun san ma abin da yasa Allah ya talakawa yayi masu shi wanda ba su da shi ku biyo ni ku jiya Allah madaukin sarki yake cewa walaula in yakuna an-nas ummatan wahida ba dan kan mutane su tsaya akan milla guda ɗaya ba su zama addini guda za su dauka duka na kafirci da ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqfan min fidda Allah ya ce da ja'alna da mun sanyawa liman yakfuru birrahmani ga wanda ke kafircewa Allah mai rahama da mun sanya li buyutihim suqfan min fidda da mun sanyi rufin gidajen su ma ya zamo na azurfa ne kun fahimci hausa wa ma'arija da abin da suke takawa kun gane ko kamar gidajen sama ma'arish shine abin tattakawa daga nan aka samu mi'raj ce isra'i wa mi'raj isra'i tafiyan dare mi'raj tattakawa ya sama to da wannan ishar ishar din nan su ma mun sa su sun zama wani zinariya da azurfa ma'arija alaiha yasharun su wa'innan ishar ishar su zamanto na zinariya ne da azurfa alaiha ya zaharu na akanta za su rinka hawa kinan nan misali Allah ce in ba dan wasu su rasa imanin su ba da duk wanda aka hiri duniya da bai wa talaka sai mu sanya mai gida saboda wadata da zina da azurfa ne za a yi rufi yanzu kawo masallacin ga sai ka zo za ka yi mai dal amma da zinariya za ka yi masa dal saboda wadata Allah zinare da za ta yi ma masallacin garin ƙaramin kuɗi ne? Allah ce da da ita za a yi dan, da ita za a yi matakara. Sai Allah wadda sarki ya ce, wani buyutuhin abuwa ban da mun sanya mu gidajen su kofofi na zinariya nan ne ko wali mun karanta wannan walau da an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kan mutane su koma addini guda ɗaya ba su hita musulunci su koma kafirci la ja'alna liman yakfur birrahmani da mun baiwa wa'annan da suke kafirci wa Allah mai rahama li buyutihim suqfan min fita ya zamanto gidajen su ma rufi ne na azurfa da ma'arija alaiha ya tsaro da abin tattakawa da zamo na azurfa alaiha ya tsaro su zamo akanta suke takawa fahimci yasa ya tsaro bi ma'ana ya tsaduna da kanta suke tattakawa wasu saboda wadata ya zama abin takawa su azurfa ne da zinariya sannan wali buyutihim abwaban kuma mu sanya ma gidajen su kofofi na azurfa wa surran da gadaje su ma gadaje su zamo na azurfa alaiha yattaki'u ne zama sama suke kwana tsaba kudi gadon zinariya kofa ta gida ta zinariya Allah ya ce wa zukhrufan kaida mun sanya musu zukhruf wasu malamai suka ce wa zukhrufa da mun sanya musu zinariya amma sai malumin tafsir suka ce ya an ka takaita shi da zinariya ai an ka takaita shi da zinariya an takaita fassara sai dai a ɗauki wa zuhrufa da dukkan wani abu mai kyalkyali mai daraja mai tsada a duniya Allah ce da mun ba su shi sun sa a gidajensu Allah ce amma mu rahama tamu da sanin halin mutane da muka yi sai mun ka ƙeyin wannan rahama ga mummine don ka su kafirce su kuma kafirce wani yanzu dai ko za a ce shi mutu gobe ne ya shiga wata amma ga abin duniya zai sami shi wala yana irin da ya bar musulunci ga akwai wanda yake cewa shi inda dai akwai da za a ga haramun dinnan ko ta kaka da inda dai haramun ma za ta samu dai to shi alhamdulillah wani makwabci na kwanaki da aka kama wasu kwayoyi tere aka nuno aka samu sauta wallahi kamar shi hauka ya damu ya ake madukiya wannan ya ake kaza ya ce makai wannan ai haram na ce shi ko haram na a bashi wacce wallahi shi ko ba su da albarka shi a bashi ko ba su da albarka shi in an bashi to kan masu yi albarka ya da wallahi in yana damuwa kamar zai kuka ya ake ko da dukiya haka sai ta kai wannan in an gaso aka ce mai ga yadda za a yi a samu gudu wala ko musulunci ne a yadda amma saboda alhamdulillah Allah ga bayan sa sai bai bane Allah mulkin sarki ya tausaya mana Allah ya ce wa zukrufan da mun sanya musu kyalkyali a duniya mun sanya musu komi ya zama akwai kyalkyali ga zinariya ga azurfa komi ya zama cikin sauki amma Allah ya ce ba mun haka ba wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya Allah shi dukan wannan ma inda ma mun ba su to ba komai bane kawai dan jin dadi ne lamma bi ma'ana illa wa in kullu dhalika illa mata'ul hayati dunya dukan wannan ba komai bane face dan jin dadin duniya kawai komai mu su amma al akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma fa gidan lahira a gurin Allah na masu jin tsoron Allah lahira wanda yake samu ta shine wanda ya ji tsoron Allah kenan wannan ayoyi abin da yake son ya nuna mana algina laysat miqyasan li karamatil mar wadata nan duniya nan kaga mutum da kudi da gidaje ba shine ake awo a cewa ne yana da daraja inna akramakum indallahi atqakum wanda yake da daraja wanda yafi daraja cikin ku shine wanda yake jin tsoron Allah saboda nan duniya so da yawa zaka ga kahiri munafiki mashayi mazinaci dan caca ko miya mallaka amma kaga mu'mini da gare yake samu abin da yake ci misali ya gabata akan annabawan Allah za ka ga annabawan Allah da gare yake samu abin da yake ci abin ko ya tabbata gare mu a manzo mu sallallahu alaihi wasallam har a gidansa akan dauki kwanaki abin da za a dafa ma babu babu abin da za a yi dori babu shi kai yanzu dan bana bakwai in kai sati ɗaya ba kai ciniki ba kaga shagon ka babu kaya sai ka rinka ganin to an yawa sadaka to ana karba wallahi in ka san hakikanin menene Allah waye Allah abinda za ka fara tunawa wanda ya fi ni ya kwana gidan shi bai ci ba ni dan na ci Allah bai ya kaskanta ni bane bari in yi koyi da wancan ko ba ka bane mun je wata ƙasa mun je wata ƙasa karatu an raba mana ɗaki na kwana sai wani yake cewa ai Nijar talakawa ne shi ya je Nijar ya mai ɗin ma da ake cewa kaza kaza kaza ina cikin gada sai na fito na ce mai yaro kake na ce bari in ba ku tarihi na ce mu 'yan Nijar talakawa ne an shirye mu da talauci amma an yi mana shaida ta adalci da gaskiya ko iyayenku mawadata ne amma an yi musu shaida ta zalunci da rashin amana na ce in baka sani ba zalunci da rashin amana shine aibi ba talauci ba na ce kana iya buga gaba ka ce ni dan talaka ne kowa ya shiya baka da aibi amma in ka yasa daga hannu ka ce ni ba wani azalumi ne ko ba haka bane na ce amma na raga ma yaro kake da babba ne da ya ji abin da zai shi za ka talauci jama'a ba aibi ba ne rashi ba aibi ba ne kula abin da muke muna ishara ba ban da a aljihuna ba ne talauci abinda a talauci ka damu Allah bai ma ba kana jin haushin Allah kana ganin Allah bai kyauta ba dami bai ma shi ne talauci ka zo gida babu ya ka ai hankuri babu wa ke yau sai a hankali ba kai wallahi haka ke in biki bai gida ba wani hayaniya ba ke tayar min da hankali ai shikenan wannan da yawa mutum sai ga hankali shi ya tashi kwadon ta wa matarka yau babu ta saba da yau babu radda akwai ahi ya ne a'a ki tsaya anan ni ba abin da zai tare da hankali allan da ya kaddara babu yau shi ya sa abin da ya sa yau babu ni na yadda da haka in ta miki a kwana haka ba ta miki ba abu radda akwai ahi wala zai ka huta eh yana da mai ya ta sai gidan su to ba shi kenan ba wanda yana cewa mata yanzu ba hakuri gare su ba ai mazan yanzu ne ba hakuri gare su ba da mazan yanzu da mata yanzu complain na an kai kawai jawasa wani wani in yana da shi mamar mamar bai bari ta sani bai bai sakiya bai komo kamata ya matan mu su yadda da mu su yadda in mun gaya musu haka ne su san haka ne radda a akwai da ka zo ta yi da ta ce mai gidanmu yau dawa ta yi kisa ta gale da nan ta gale da nan ta gale da nan kai ma a aji a zauna a ci a sha ruwa da babu yau mai gida sai a hankali cike da yakin gani ta san wannan da babu za ta gane kowace mace da abinda miji ya saba mata da shi ma eh Allah ka samu dace ina ne muke kenan dai Allah madaukin sarki yana so ya nuna mana duniyar na ba komai bace ku bari in karanta mana wannan hadisin mu ce manzo Allah ya ce ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha kun ga wannan duniya tsinan naci kuma abin da a cikin ta duka tsinan ne illa zikrullah sai dai ambaton Allah alqurani wannan tasbihi da sauransu sai manzo Allah ce wa ma walahu da abin da yake zagaye da shi au aliman au mutaliman ko kuma malami ko mai koyi ilimi su kaɗai ne Allah ya wanke. Dada, ba mu samu yabo ana? Abin nan da muka sa gaba shi ne Allah ya ba, mu da annan da wa'inda annan mu kaɗai an kaɗai ne. In ba ka cikin nan ka ci riba duniya? Wallah mu duniya dai ba mu yi asara ta ba, muna roƙon dai abin da muke Allah sa mu yi don shi kuma ya karɓa. Allah ya tausaya mu. Na'am, kana magana ne? To shi kenan, ina na muke, mu ci gaba da karatunmu. shi yasa ana wadokin sarki yake cewa wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin haka ne ko yake cewa lahira wa'inda za su same ta a ranar lahira su ne wa'inda suka ji tsoron Allah ba su riƙi duniya ita kaɗai ba za na ce mal faƙaru akhsha alaikum yace ni ba na ji muku tsoron talauci Allah ce ku dai al'umma ta ba na ji muku tsoron talauci ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم yace abin da yake jin tsoro a yi a saka muku dukiya kamar yadda aka sakan ma waɗanda suka gabace ku dukiya fasu ha kama tanafasu ha ku yi waso su a duniya kamar yadda su ma suka yi waso su a cikin duniya fatuhu likakum sai duniya ta halakar da ku kama halakatun kamar yadda ta halakar da su bari ganin wai gari ya tsaya banda ko sisi ina son in yi kaza ban yi ba ina son in yi kaza ban yi ba duk abun da ya kamata kai na duniya da yau kai dai musulmi Allah ya saka yi shi wallahi duk abin da ka gaba kai ba baya cikin ajanda ka ta rayuwa mu doki misali yau ka samu kai sallah asuba kai azhar kai lasar kai magariba kai isha kai sa ka da Qur'ani ka karanta ka zo kasuwa don zuwa kasuwa ibada ne ka kare mutuncinka da na iyalinka ko wa'inga abinda duk ya kamata kai kayi to sai ka zo kana lissahin yau kasuwa da na zo ban samu kaza ba ban samu kaza ba ina son in yi kaza ban yi kaza ba ban yi kaza ba da Allah wannan ya shafi rayuwarka ta lahira abin da ya shafi rayuwarka ta lahira kai me zai zo shi da ka ba kenan in an samu mai yawa a kasuwa riba kafa ne amma kula fa dan ba a samu ka ka dauka yau ba ta yi dadi ba ba ka je kai lissahi na rasa jami'in azhar na rasa jami'in la'asar magariba ban samu jami'in in ka tashi irin wani abubuwa za ka yi lissahi ka ce yau dai na yi asara amma ba na zo kasuwa ba ban samu kaza wala duka ɗaya ne in kasuwa ta yi nama a je gida a mole in ba ta yi ba alhamdulillah in yau ba a samu ba gobe sai a samu eh ya samu zala ce ta duniya wata kunisa ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata kamar yadda wanda ya kama misali da yawa mata ke sa su su fada bai fadar ko ba haka bane ku ji tsoron mata Allah kaka ba mu matan da ba lahira bace manufarsu Allah madaukin sarki ce wa man yashu an dhikrir rahman duk wanda ya bijire game da ambaton Allah shine yayi girman kai game da ambaton Allah malamai suka ce alquran zikiru nan shine zikirul alquran duk wanda yayi bincike game da alqurani nuqayyid lahu shaytanan Allah madaukin sarki yake cewa zamu sallada masa shaytani fa huwa lahu qarin sai ya zama to abokin zama tare da shi ko da yaushe yana tare da shaytanin da yake kawata mai duniya duk yadda ake magana lahira shi ba matsalar shi bace shi yasa Allah ya ce afa man zuyina lahu su'u amalihi فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء Allah ce kaga wanda mugun aikin shi muka kawata masa shi har yana ganin aikin kwarai ne Allah ce shi yake fadda wanda yake so shi da wanda yake so me ne ma'anar shi idan shedan yayi garba a kanka sai ka saba wa Allah ka ji baka ma damuwa hankalinka bai ma damuwa wani sai shi laifi shi zo in an ci ma ya laifin nan sai ka rage ba shi sati biyu suka wuce nan ba na fandu cikin ba na fandun nan wani mai yin shafshaf to lokacin da duk ya shafshaf in mace ce ya ma shafshaf sai ya rike ne ma ranta sai ya ce haka sai yana sai ya kira ta kamar cikin farhazan haka to sai wata rana wata baiwar Allah ta yi shafshaf sai ya rike lambarta a haka har ya gane gidan da take maganan nan ba a yi sati uku sai ga shi inda ba na manta ba da wuya da ya hanyar wata kuwa bai wata ba ko to ga shi haidi ya kai gidan da ranar juma'a ana juma'a sai suka je su biyu guda ya tsare mai bakin kofa shi sai ya shi da ya zo ya yi lalata da ita kuma ya kashe ta ya ɗauko salulanta cikin unguwan kwa ya dawo ɗan shago nan da yake shafshau ya zauna da shi ake gaisuwa kamar da yauna eh ban ji ba da shi aka je makabarta kun ji ma labarin duka abin nan da shi ma aka je makabarta kawai bai wani abu ba ni mai nake so in ciro shi ya kai da ma zai yi lahi zai yi lahi amma ko a cikinsa to kaji ko? daga ƙarshe dai salulan da ya ba wanda ya raka shi ita ce an ka yi amfani da ita har aka samu aka gano wanda ya laifi ni duka a cikin istar abin da ke son in fidda mana mutum in ya lalace zai kai yayi laifin da ya saba wani amma har yaji kawo bai komai ba yanzu kai in kai laihin da Allah bai so sai ka ji duk ka damu hankalinka ya tashi har ma kaga ana ganin ka kuma ba mai ganin ka sai Allah amma wanda shedan ya kawata ma mummuna da sai ya ji babu komai Allah ka kare mu to haka abin yake duk wanda wa man ya'shu an dhikrir rahman duk wanda ya kauda kai game da ambaton Allah nuqayyid lahu shaytanan zamu makala masa shedan zamu sa shedani tare da shi fa huwa lahu qarin zai zamo shine aboki tare da shi wa innahu la yasuddunahum an sabil su wa'annan shaytanu su za su ranka tauye su za su ranka hana su game da min bin hanya ta daidai wa yahsabuna annahum muhtadun su ranka tsammani kan daidai suke in gane misali in ka zama shaytan abinda kake ba daidai bane ba kuma sai ka gani kana kamar shari'a kake yi ranar alhamis da ta wuce kwana nawa kenan na zo gurin wani munafi shi ne yake bani labarin wani ya zo gurin shi na yi yake ce mai wani kai mai addu'a mu dai hanyar gada muke in mun mutukanta akwai matsala ka roƙa min Allah kaɗin mutukan bisa wani hanya shi ne a asusun shi inda ake yan karfi sabida la na shekin nai shi suna masu kula da shi ya ce wala wani mude na miya na ya kawo musa wala a ranka iskanci ne ba gaskiya ba ne ya ce wala wani zan ba gaskiya ba ne don in mun ga mutuka a kan wannan hanyar an samu matsala kaga kenan mummuna aiki yake amma yana ganin aikin kwarai da hanyar cin wasu su to su yi da yawa ba iskanci suke ba ba haka suke yi ba sun san ba daidai ba ne to matsala ne wasu inda abin yake da hatsari kai kana ganin barka ma Allah dabara da nayi kaza sai in tuma to ka sarar da zaka mutu baka sani ba shine matsala na'am eh yana tambaya wana tambaya yace me hukuncin masallacin da akwai kabari a ciki kuma ana sallah kuma an sani a shari'a na musulunci ba a sallah masallacin da akwai kabari abu bi ne za a duba da masallaci da kabari wa ya girmin wani wanda ya girmin wani shi yake tsayawa kawai abin da za a to sai a cire shi a tone shi a kai wani wuri a turbe dama a ka'idar musulunci idan akwai kabari a masallaci sai a duba gani da masallaci da kabari wani rigawa ne ku sai da kunka gina na ce ai akwai kabari gashi nan to sai ku rushe masallaci ku koma wani guri ku yi in ba a so da yima in kuma an ga tone kabarin babu wani matsala sai ku tone kabarin ku kai wani guri ku tone shi in kuma sai da aka yi masallaci ne aka zo aka yi kabari sai a tone kabarin aje a kai gawa wani guri a tone shi ba a yi harama ne wasu yanci bai da wani Allah yake cewa wa innahum la yasuddunahum anis sabil lalle wa'annan shedanu da aka hada su da su su za su rika taushe su daga bin hanya ta daidai wa yahsabuna annahum muhtadun su rinka tsammani suna kan hanya ta daidai hatta idza ja'ana hayya inda suka zo muna mutuwa ta kama su qala sai shi wannan da bai bi Allah ba ya rinka cewa ya laita baini wa bainaka kai cona da a ce tsakanina da kai wannan shedani dai hanan mai Allah bodar mashirikai ne a ce akwai nisan gabas da yamma tsakanin mu da kai ba bi isar kare tir da mu ga abokin zama haka za su faɗa da Allah ya ce wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi az-zalimi mushriki da na kiyama zai ceci hannunsa ya kula yana cewa ya laita ni takhadtu ma'a rasul sabina kai cuna ina ma magana da manzo yi bi ta tanibi abin da aka ce in shi ne ya laita ni ya wailata laita ni lam attakhid fulanan khalila kai tuna ina ma wani ba shi ne aboki na shi ya ɓadda ni inda ba dan wani ba wallahi da na shi Allah ya ce wani yan fa kuma ne yau ma yau fa da na sani ba za ta yi muku na amfani ba iz zalamtu saboda kun yi zalunci kun mutu akan shirka annakum fil azabi mushtarikun dukkan ku za ku yi tarayya a cikin wuta za a tattara ku a cikin wuta in ku azaba afa'anta tusmi'u summa Allah ya ce shin kai za ka jiyar da waɗanda suka kurumce daga jin gaskiya kana iya gajiyar da su wanda ya zama kurma kana iya gajiyar da shi aw tahdil umma ya ko kana iya ma makaho kwatance makaho kana iya mai kwatance misali mutum makaho na sai zai ce ma da Allah zan je STM na sai ka ce mato in ka bi nan da ka je akwai kwanan ina to kana kai waje kaza kai kwanan STM tana nan kayan kwatancen to za a gane nesa ba gane saboda makaho ne haka wanda ya makance daga bin gaskiya zuwa ba za a kwatanta mai baya gane shi yasa Allah ya ce shin za ka iya jiyar da wanda bai ji ko ka yi shiryar da wanda yake baya gani ana nuhin ji na gaskiya da kuma gani ganin gaskiya yake da ita wa man kana fi dalalin mubin da wanda yake akan fata mabayyaniya Allah ya ce fa'in ma na zahaban na bik ko dai mu tafiyar da kai ma'ana mu karɓi rayuwanka kafin mu yi musu azaba da inna minu mutaɓinmu amma lalle mu za mu kama su za mu musu azaba a nan duniya ma'ana ko dai kana raye kaga azaban da za mu yi musu mu tafiyar da kai mu fitar da kai daga cikinsu mana ko dai mu matsar da kake na aw nuriyan na kalladi wa adna ko mu nuna ma da ranka kaga abin da muka musu alƙawari na azaba da inna alaihim muqtadirun lalle mu dai muna da iko a kansu malamai suka ce wannan ayar manzo Allah bai mutu sai da Allah ya faranta idon sa da ganin abin da Allah ya yi wa kafirai alƙawari na azaba shi ne ranan badar wa'annan dai kafirai da suke azabtar da musulmai Allah ya nuna wa manzonsa karshen su Allah ya azabtar da su mutu Allah ya gani saboda ka fastamsik billadhi uhiya ilayk kai dai manzo kai riko da abin da aka yi wahayi shi zuwa gare ka shine alqur'ani innaka ala siratin mustaqim kai dai kana kan hanya madaidaici kana kan hanya madaidaici shi yasa malamai suka ce la yakil insanu an al-inhiraf ila at-tamassuk bil qur'an fi hadha zaman wanga zamani da ma wanda ya wuce ba abin da zai kare mutum daga hita daga kan daidai sai dai riko da alqur'ani wallahi tallahi duk duniya su rikice su lalace inda ka rike alqur'ani sai ka tsira kuma ba ka fita daga kan daidai wannan shine ka'ida kamar yadda ka ji an ce da manzana ka yi riko da wannan ƙulani kana ka hanya madaidaiciya ka yi ma haka ne matukar ka yi aiki da ƙulani kana kan hanya ta daidai ba za ka karkace da haka a wannan zamani da muke ciki magani guda ne mutum ya fahimci ƙulani ya aiki da shi wa inda hu la dhikrun laka Allah ya ce da manzo shi wannan ƙulani shine daraja gare ka wa da kawai kuma shine daraja ga mutanenka an fahimci Hausa darajar ka kai musulmi shi ne ƙur'ani kamar yadda darajar annabinka alƙur'ani ne kai ma darajar ka shi ne alƙur'ani duk wanda yake so ya samu daraja a duniya ya darajar da alƙur'ani wala zai samu daraja amma ana ta suki burutsu ana ta faɗi tashi an saki alƙur'ani a ce a cin magaji a'a sai dai a wahala amma ba a cin magaji shi yasa nan iyayen ɗaya a Nijar da yawa sun yi erar suna fifita ma 'yansu boko akan alkur'ani shi yasa ɗayan ba su albarka iyayen ba su albarka ɗayan ba su hutawa iyayen ba su hutawa saboda mai daraja yana kama abu mai daraja duk sadda aka suke abu mai daraja za a shiga matsala ɗazu ɗazu bayan lasar sai mun haɗu da wata sai wani yana ce min kaga wancan nan su duniya sun ka fifita a kan lahira sai na ce ma haka habawa ne wance dina sun ta fifita lahira a kan duniya ya ce to gata nan sai na ce ke da Allah ɗaya ta in tambayi ki na Allah izo nawa kike na alƙur'ani sai ta ce a yanzu tana university ba tana university sai ta ce a da ta fara ta bari amma ai yanzu ta dawo ta fara karatun ƙur'ani kabar jausa na ce to yanzu hadisan manzo Allah nawa ki sani ta ce hadisi ta yi hadisin awwal hadisi guda kada ta iya hadisan manzo Allah duk zariyar ta duniya hadisi daya ekka hatta kai university baka koya mata hadisi guda ba na manzo Allah yarka har ta zo university ba ka koya mata karatun alkur'ani ba wai kuma wai son kake ta yi albarka ta kaka za ta yi albarka son kake ta yi ta wahala karatun ta ci more shi ta kaka da abun da bai yiwuwa ne an ka ce ka yi sai ka ce bai yiwuwa ne ko ba haka ba amma abun da ke yiwuwa ne cikin sauki sai ka zaɓi mara daraja ka bar mai daraja ya za a ke albarka mu nan ƙasar Nijar duk wanda ya yi niyyar ɗansa shi boko kuma shi islamiyya zai yi biyun cikin sauƙi amma sai mu saki islamiyya kawo ƙwarewa yanzu ga da aka koma ekol kowane lokaci ridididi ka ga mutum ko karanta bai iya ba zai sai ma ‘yansa takardu yanzu mu ɗauki Nijar da Allah waɗanda ke samun albarka a karatun boko duka na wani firimiyar duk mutum hamsin da kuka yi firimiyar tare da su sai kaga guda arba'in cikin hamsin ba su gama college in an ka gama college aka samu ba aka je university a duk cikin mutum hamsin da kuka yi firimiyar tare kuka je college ko goma kuka kare da wuya ko biyu ko gama university in kun gaba university ku biyu da wuya mutum guda ya wuce ya masta da wuya kuma a samu mutum guda ya samu aiki in za ka gudan ekon tana ɗauke da mutum dubu da wuya ka samu mutum ɗari su zama masu albarka dukkan sauran allah ɗaya musu albarka saboda mi sun saki allah sun kama duniya ba da gani ta ake yi ba kaga mutum yana ta hama ni ya ta sai ta baka ta yi aure sai ta yi bak din nan ta kare da kai ta rubuta sunanta mu dai abinda muke ce muku ƴaƴanku maza da ƴaƴanku mata duk abin da ya dace na ilimin zamani ku bari su koya maula kan ku bari ƴaƴanku ku san addinin musulunci ku shi ne maganar gari Allah ka tausaya mu Allah yake cewa wasal man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi wa'anda muka aiko kafin zuwan ka daga cikin manzanni ajalna min dunir rahmani alihatan yuwadun shin mun sanya abota mu wani koma bayan Allah mai rahma babu mana duk wanda sun gabata babu wani addini da aka ce abota mu wani wanda ba Allah ba kowane annabi ya zo abinda yake cewa abota wa Allah shi kadai walaqad arsalna musa bi ayatina hakika mun aiki annabi Musa da ayoyin mu ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna wa mala'ihi da 'yan majalisarsa na masu kudin zamanin nan masu daraja. Faqala sai annabi Musa ce inni rasulu rabbil alamin ni manzon Allah ne ubangijin talikai. Falamma ja'ahum bi ayatina yayin da shi annabi Musa ya zo musu da ayoyin mu idan minha yadhakuna sai ga su suna dariya game da ayoyi in ka zo wurin 'yan boko wance duka ba so da yawa in ka je wurin 'yan boko a matsayinka na ustazu da in sun ganka kawai suna kallon gawa gidaje ne yanzu kai daga kaɗan ba rabin mutum nan aka suke kallo ga ka dai nan mu haɗu da wani yana kallo na washi ya boko ne ce kai kai mugu ba ustazan daji ba ne ni ce abokan ma na shi ka boko inda ni ina da digiri na tahi jami'a na karanci boko ba shekara ɗaya ba biyu ba uku ina da diplom a boko ina da diplom a islamiyya da ce to shi a karatu ne ni da kai kamata shi alfahari da karatu ni na da diplom a boko ina da diplom a menene a islami ko to yanzu ni da kai kamata shi ma wani kallon ba kauye tana ciki in an ka ce kayi abu nan dai nijar ana jinjina maka na yi abu na yi buk in na karanci islamic studies a buk na karanci arabic and education a abu na karanci druwa a malik faisal ko ba haka bane yanzu ina na ina doctoral under complementary and alternative medicine boko ma nake karanta yanzu ka zo kai mizani da kai dan boko ne kai jama'a mu karatu Allah ya sa mu albarka amma kan mu bar musulunci mu mu rike addinin mu kaka dauka wadan kai boko shine a'a bokon kai bokon amma ka sa addinin ka gaba ka ci abinci a boko ka bauta wa Allah da addinin ka ba haka bane Allah ba zai ke Allah ka tausaya mana da ka kakkai da wadan kana ustaz wani ya nuna ma shi shi na ya waye saboda shi na ya karatu to kai ba karatu kai ba in ya isa shi larabcin mu nan da ya zo yana wuri-wuri nan to kai maka rike da larabci ni shi da ka'ida ne da na zo kana don ka kaza kaza sai in ce to ka ka faɗo wajen sai in rike ma larabci kana ce mi mi na ce ni wai na ce bai kace da saboda ce an kai gaba ko idan mun yana da kyau mu tashi anan labarin annabi Musa mun zo gobe Allah kai sai mu faɗi ayoyin da Allah ya bai wa annabi Musa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu nada inda muka kuskure Allah ya yafe mana خير الكلام ما قال ودل فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك